أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salatu wassalam idan ba a manta ba a jiya a mun tsaya ne a aya ta ina jin aya ta talatin da nawa ne arba'in ko aya ta arba'in ko wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi وربك عليهم بالمفسدين وده يوزام تاشي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون Allah yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗannan kafirai da ake ta fama da su wa in kazzabuka ya Muhammad idan har suka ƙaryata ka ya kai Muhammadu fa kulli amali wa lakum amalukum ga ya musu ni ina tare da aikina da kuma sakamakon aikin wa lakum amalukum kuma kuma kuna tare da naku aikin da sakamakonsa antum bari'una mimma a'malu ku masu barranta ne dangane da abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun kuma ni ma na barranta da abin da kuke aikatawa lana a'maluna wa lakum a'malukum kenan kuna rike da ayyukan ku mu ma muna rike da namu ayyukan lakum dinukum waliya dini kowa ya je ya rike addininsa kuna naku addinin mu ma muna namu wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi wato kunci ya sa wani shamaki da ya shiga tsakaninsa da waɗannan mutane kafirai tunda ba za ku yi imani ba ku je ku rike aikin ku nima na rike nawa idan an je kiyama a bambance tsakanin zare da abawa lakum dinukum waliyadin ومنهم من يستمعون ilaika. Allah ya ci gaba da cewa daga cikin waɗannan mutane akwai masu sauraron ka bi asma'ihim zahira da kunnuwansu na zahiri na fili amma fala yanfa'uhum hakan ba zai musu amfani ba afa anta tusmi'u summa yanzu kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zaka jiyar da kurma ne afa anta tusmi'u summa kai za ka jiyar da wanda yake kurma walau kanu la ya aqilun ko da ko yana ba ya hankalta ko ba su hankalta ka isa ka jiyar da kurame ko ba su hankalta kai ba za ka iya ba a wannan aya tana kamanta mana shi kafiri wato kamar, kamar wannan yake um, kamar kurma yake ka gani yanzu kurma duk magana da zaka yi kurma duk bayanin da zaka yi kurma ba zai fahimce ka ba saboda bai san me kake faɗa ba to haka shi ma kafiri yake dan ba san gaskiyan bane a gabansu inadi ne da kafirci da ƙiyayya kurum ka faɗa kada ka faɗa ka ɗaga sauti kada ka ɗaga sauti ka yi bayani kar ka yi bayani su ba fahimta suke ba da su da kurame duk ɗai ba su da bambanci na'am ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك daga cikinsu akwai wanda yake yana kallonka bi absarihim adh-dhahira suna kallonka da idansu na zahiri afa anta tahdil umya yanzu kai zaka iya shiryar da mai makantar zuciya walau kanu la yubsiruna koda kuwa ba sa gani zuciyarsu ba mai ganin alheri ba ne ma'ana ai ba za ka iya shiryar da wanda yake mai matacciyar zuciya ba duk wannan sifofin kafirai ne yanzu ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم الظاهرة ويسمعون إليه بأسماعهم الظاهرة سنة كلم النبي da kunnuwansu na zahiri ai idanuwansu na zahiri kuma suna jin manzon Allah da kunnuwansu na zahiri amma ba hankali ba a riƙewa ba a ganewa saboda ba gaskiyar ake nema ba to sai ce
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون kaga anan Allah yana nuna mana cewa duk wanda Allah ya shafe masa ji na fahimta to Muhammadu bai zai shiryar da shi ba haka kuma duk wanda Allah ya shafe masa gani na ganewa to Muhammadu bai zai shiryar da shi ba inna allaha la yazlimu nasa shay'an Allah fa bai zalunci mutane da komai ba li'annahu fi jami'i af'alihi mutafaddilun adilun saboda dukkan ayyukan ubangiji shi mai falala ne kuma shine mai adalci tabaraka wa ta'ala babu zalunci a cikin aikin ubangiji walakin nan nasa anfusahum yazlimun sai dai mutane su suka zalunci kawukansu bil kufri wal ma'siyah ta hanyar yin kafirci da saba Allah tabaraka wa ta'ala annabi yana faɗa a cikin hadisul qudsi Allah ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi ko fala tadhalamu wanzu Allah ce ya ku bayina na haramta zalunci akan kaina Allah da kansa ya ce in dai zalunci ne to ya haramta wa kansa yin zalunci kuma ya sanya zalunci haramun ne a tsakaninku kada ku yi zalunci ya ku bayi kada ku yi zalunci to shine nan Allah ya ce inna Allah la yazlimu nasa shay'a lalle Allah baya zaluntar mutane da komai wallahi mutane su suke cutar kansu suke zaluntar kansu shi ya haramta zalunci bai yadda a yi zalunci ba shi ya cancanta ya yi ma in ya ga dama don shi ya halitta don kayansa ne duniyar gaba ɗaya wannan aya ya koyan uwana tana nuna mana haramcin zalunci wanda ya halicce mu ma baya zaluntar mu ballantana wanda bai halicce mu ba shi sa zalunci duhu ne az-zulmu zulumatun yawmal qiyama zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama shi kuma zaluncin nan babi babi ne akwai wanda ake yin sa a gida mai gida ya yi wa iyalinsa akwai wanda ake yin sa a masallaci liman ya yi wa mamunsa akwai wanda ake yin sa a gari shugabanni su yi wa mabiya akwai wanda gwamnati kuma take wa mabiyanta ta zalunce su ta shiga hakkinsu ta danne musu damarsu ta hana su sakat duk wannan sunansa zalunci ƙofofi da yawa na yin zalunci Allah madaukin sarki ya haramta menene zalunci ka ajiye abu ba wurin da ya kamata a ajiye shi ba ka ba mutum aiki bai cancanta ba saboda ya baka kudi ya baka cin hanci ko kuma ya cancanta din a bashi amma ba za ka bashi ba sai ya baka kudi alhali kuma ba a karban kudi akan wannan abu shi ma wannan sunansa zalunci ka daure dabba ka ƙi ka bata abinci ka ƙi ka bata abin sha shi ma nan zalunci ne ka ajiye matarka ba kai mata adalci ba tsakaninta da abokiyar zamanta ko tsakaninta da kai shi ma wannan zalunci ne ranar tashin alkiyama Allah zai yi hukunci akan dukkan zaluncin da aka yi wa bayi don ko ya ce shi da kansa ya haramta wa kansa da kansa zalunci to ba na jin akwai wani wadda zai zo ya zalunci mutane a bayan ƙasa kuma wai ya zo ya skelin ya tsallake ya wuce Allah kiyaye mu wa yawma yahshuruhum kallam
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu ka tuna ranar da Allah zai tashi mutane ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar Allah zai tashi mutane a kiyama kamar ba su zauna a duniya ba sai wani ɗan lokaci gajere na yini ɗaya ko gajeren lokaci a yini ai ka'an lam yalbathu fi duniya illa sa'atan minan nahar kamar ba su zauna a duniya ba sai wani lokaci gajere abdullahi dan abbas ya ce ka allam yalbathu fi quburihim illa qadra sa'atan min an-nahar za a tashi mutane malam a kiyama kamar a kabari ba su zauna suka dade a kabari ba sai wani dan lokaci gajere ma'ana lokacin da Allah madaukin sarki ta da ikama a kiyama to mutane malam gani za su yi kamar yanzu yanzu aka tashi dawa duk zaman da aka yi a duniya malam sai aka kamar ba a komai ba yanzu ne aka fara sabuwar rayuwa duk zaman da aka yi a kabari sai aka kamar ba a komai ba yanzu ne aka fara tashi malam tun da aka yi duniya ake mutuwa har yau ba a daina mutuwa ba wasu suna kwance suna kwance a cikin kabari tun da aka yi duniya suna nan suna ta jira yaushe Allah zai tayar da alkiyama duk daɗe wannan da suka yi idan aka tashe su wallahi za su ga kamar kamar yanzu yanzu suka fara rayuwa kamar ba su daɗe ba kaga wannan yana nuna mana subhanallah rayuwa tana da buƙatar wato takatsantsan tana da buƙatar takatsantsan ba ƙaramin takatsantsan ba ga waɗanda suka suka rungumi duniya suka mai da ita wata aba kama ba za su mutu ba za a zauna a kabari za a daɗe kuma idan aka tashi lissafi da hisabi wallahi malam mutum zai ga kamar subhanallah kamar yau aka fara rayuwar ga kuma dogon hisabi da zai fuskanci mutum Allah kiyaye mu wa yawma yashruhum ka lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum Allah ya ce a kiyaman nan ya'rifu ba'dhum ba'dha zaka ga dan uwanka ka gane shi ka ce a wani ga mu mun hadu shine yata'arafuna bainahum hina bu'isu min al-qubur yayin da aka tashi mutane daga kabari wancan ya taso wancan ya taso kana miƙewa sai ka ga wanda ka san shi shi ma da ya miƙe sai ya ganka ka ma'rifatin fi duniya kamar yadda kuka san juna a duniya thumma tanqati'u al-ma'rifa amma nan da nan wannan sanayyar sai ta yanke kawai idza ayanu ahwal al-qiyama yayin da suka ga hali da abin da suke fuskanta na alkiyama sai su manta wannan sanayya din a cikin wasu athar wasu hadisai an samu annal insana يعرف يوم القيامة من بجنبه ولا يكلمه هيبة وخشية أرانا تاشي القيامة متون zai ga wanda yake kusa da shi kuma zai gane wanda yake kusa da shi amma wallahi bai ba zai isa ya yi masa magana ba ba zai iya yi mai magana ba khashyatan wa haiba saboda kwarjini na kiyama da kuma jin tsoron me zai je dawo kana ganin sa fa kusa da kai fa ka san shi ya san ka unguwar ku ɗaya ko gidan ku ɗaya watakila babanka ne ma wallahi ba za ka iya magana ba za ka iya masa ba shi ba zai iya ma ba kai ma ba za ka iya masa ba ana jiran me Allah zai yanke wa bayinsa hukunci saboda tsoro saboda firgici saboda damuwa mutane za ka gan su tarta'idu fara'isuhum kafadarsu yana raurawa saboda an shiga cikin wani damuwa an shiga cikin mushkila kiyama ta tashi kenan ranar hisabi ranar lissafi ranar bincike yau tubular sara'ir ranar da Allah zai binciko dukkan wasu takaddu tun ranar da aka ce yau mutum ya balaga to tun wannan za a fara masa lissafi kwabo da kwabo ka yi kaza ba ka yi kaza ba ka je kaza ba ka je kaza ba ka ce kaza ka kulla kaza ka cuci wancan ka ha'inci wannan ka yaudari wannan ka mangari wannan ka ci hakkin wannan ka danne dukiyar wannan an hada baki an cuci wancan gashi nan dai babu abin da zai buya wujuhun yawma idin nadira لسعيها راضية في جنة عالية وتفسكوكين كو وسفسكوكين أن تاشي القيامة زاغا سكين نئمة saboda sun yi aiki na kwarai duk wanda ya aikata aiki mai kyau insha Allah malam yana cikin albishir da jin daɗi duk wanda ko bai yi mai kyau ba to bai taba ma sanin tashi hankali ba sai a kiyama tukunna ai a duniya ai ba tashi hankali ai Allah ya ce yanayin kiyama din za ga mutane saboda tsoro wato kamar sun sha kwaya wataran nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد za ga mutane kamar suna ce maye amma wallahi ba maye suka yi ba azabar Allah ce kurin mai raɗaɗi mala in kaga tashi hankalin da ya kai ga ashe kana ganin mutum ka san shi ya san ka ba za ka masa magana ba ai ba bala'in da ya wuce wannan ai muna neman afuwar ubangiji Allah ce gar khasirar ladina kazzabu bi liqa'illah lalle waɗanda suka ƙaryata gamuwa da Allah sun yi hasara wa ma kanu muhtadihin kuma ba su kasance shiryayyu ba kusuranun nafs hasara ta rai hasara ta zuciya wala shay'a azama minhu babu abin da kuma yafi shi girma so jama'a ran tashin alkiyama akwai nadama akwai ciza yatsa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ويوم يعض الظالم على يدي ranar kiyama ita ce ranar da azzalimi wanda ya zalunci kansa zai ciza yatsa ya kai tona yana wayo yana kai cansa ina ma da ya bi hanya irin ta annabi me yasa na riƙe wani masoyi da na sani da ban riƙe wani aboki ba laqad adallani ani dhikri ba'da iz ja'ani wani abokina da muke abokantaka ya cuce ni ya batar da ni ya hana ni bin alkur'ani da ambaton Allah bayan shiriya da ƙur'ani din ya zo min wa kana shaitanu lil insani khazula Allah ce lalle shaitan ya zamanto mai tabarwa ne ga dan adam wannan aboki da kake abokantaka da shi wallahi ranar tashi alkiyama in dai ba ku haɗu akan ƙaunar Allah baya taimakon ka je masallaci sai dai dan kwafe kai hana ka zuwa masallaci baya taimakon ka ka je makaranta sai dai dan kwafe kai hana ka zuwa makaranta sai dai zaman temple da gurin shakatawa da zaman FC da dandali da club club ai hira a more abi an mata to wallahi ran tashi alkiyama zaka ciza yatsa ka yi da na sanin me yasa kai abokantaka da wani kuma ya kamata ku sani aboki yana da mugun tasiri a rayuwar dan adam duk wanda aka ce wani abokinka ne to wa kullu qarin bil muqarin yaqtadi kowane aboki yana yin koyi da abokin shi falyanzur ahadukum man yukhalil kowane ɗayan ku ya duba waye yake abokantaka da shi ka duba ra'ayinku ya yi daidai kai abokantaka da shi ra'ayinku bai yi daidai ba ka raba da shi kada ka yi alaka da shi don zai alakar da kai da ya kamata mutane su yi taka tsantsan waɗannan ayoyi duka suna nuna mana irin mashad hali da al'umma za su fada ranar tashi alkiyama ranar damuwa ranar damuwa ranar da za shiga matsala kuma matsalar ba ta karewa to sai ce mai kuma
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون
وإما نرينك بعض الذي نعدهم ya Muhammad ya manza Allah inda sallallahu alaihi wasallama idan da za mu nuna maka wani bangare na tanadin da muka yi wa waɗannan mutane na azaba a wannan duniya yanzu kafin ka bar duniya da a ce za mu nuna maka fi hayatika a rayuwarka irin tanadin da muka yi wa waɗannan mutane tanadin azaba auna tawaffayannaka ko kuma ɗauki ranka kafin mu musu azaba jawabin shine da kaga al'amari mai girma da mun nuna maka tanadin da muka yi waɗannan kafirai da kaga lamari mai girma ko kuma da mun ɗauki ranka kaga abin da muka tanada musu na azaba ai da kaga sha'ani mai girma fa ilaina marji'uhum duk makomarsu gare mu take a lahira thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan kuma Allah mai shaida ne dangane da abin da suke aikatawa fayajziyahum bihi Allah zai musu sakayya da duk abin da suke aikatawa wallahu shahid Allah yana nan yana kallo kuma zai yi sakayya duk tsiyar mai tsiya yayi da yawa ko yayi kaɗan sai ka zo Allah ya baka labari akan duk abin da kai kafin Allah ma ya tsaye da kai ya baka labari kai da kanka ma za ka faɗa a littafinka da za a baka za ka karanta ka faɗa kai bayani dalla dalla wali kulli ummatin ajal ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
ولكل أمة رسول kowace al'umma tana da manzo tana da ɗan aike haga adalcin ubangiji babu al'ummar da ya turo ta bai turo ta da annabi ba mai wa'azi وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا mu ba ma yi wa mutane azaba sai mun turo musu da manzo so kowace al'umma da manzanta da annabinta fa'iza ja'a rasuluhum idan annabinsu ko manzansu ya zo musu fakazzabuhu suka karyata shi qudiya bainahum bil qisti to ko za a yi hukunci a tsakaninsu da adalci ay uzibu fid dunya wa uhliku bil azab Allah zai yi musu azaba a nan duniya a halakar da su da azaba wa hum la yuzlamun kuma wannan abin da aka yi musu kuma ba zaluntar su aka yi ba duk manzon da ya zo aka karyata shi Allah zai tashe shi a gaban dukkan sauran manzanni da annabawa a tambayi al'ummar shin wane ya zo muku a matsayin annabi ko bai zo ba za su ce ba wanda ya zo mana ya Allah ka duba fa ƙarya a lahira ma ja'ana min nadhir ba wani mai gargadin da ya zo mana a gaban annabi yana nan sai a tambayi al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tunda su ne al'ummar ƙarshen zamani sun karanta tarihi qur'ani yayi bayani sauran littattafan ubangiji an samu labarin su sai a ce shin wane ya zo sai su ba da shaida su ce eh mun karanta a cikin alqur'ani annabi kaza ya je wa mutanensa kuma ya musu wa'azi sun karyata shi kuma Allah shaida ne shi ya turo annabin ya zo amma suka karyata to a lokacin ne Allah zai musu hukunci tsakaninsa da su hukunci kuma na adalci saboda ba za a yi musu azaba ba tare da zunubi ba la yu'azzabuna bi ghairi dhanb shine wa hum la yuzlamun wa la yu'akhaduna bi ghairi hujja kuma ba a kama su da laifi ba tare da hujja ba wa la yunqisu hasanatihim Allah baya sa a tauye kyawawan ayyukansu wa la yuzadu ala sayyi'atihim haka kuma ba za a kara akan munanan ayyukansu ba kowa abin da ya aikata shi zai gani so a kiyama Allah zai yi hukunci tsakanin kowane manzo da al'ummarsa da jama'arsa dalla dalla filla filla sai me ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين suna cewa kuma du wa yaquluna mata hadha alwa'd ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ويوشنيني ونن الكوري دن يوشنيني ونن الكوري دكك من يا محمد الله زي من عذابا الله زي كاما مو الله زي من يسابي دمو دكي أئناني يوشني ونن الكوري إن دي غسكيا ككي دكي دمتاننك يا محمد ku duba fa duk bayanin da yake musu cewa suke wai wannan magana wai kiyama kiyama da na wai yaushe ne ne in dai gaske ne ka gaya mana yaushe ne ne saura kwana nawa alkiyama saura shekara nawa muhammadu a wani lokaci ne za a yi in dai gaskiya ne ka dai wannan yana nuna sun karyata kiyamar ma kenan ba su yadda da ita ba malam kafirci bayi da kyau to bari mu ji me Allah zai ce amsar
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
قل gaya musu ya muhammadu la amliku li nafsi zarran wala naf'a ni bana mallaka ma kaina cuta ko amfani ai la aqdiru ala la aqdiru laha ala shay ni ban iya mallakar komai akan raina ba ballantana ran wani la adfa'u darran wala ashlibu naf'a bana iya ture wani abin da zai cuce ni ni kuma ban isan jawo kaina wani amfani ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama dan shi ne mamallaki so maganar lokaci ne muku azaba ni wani abin da zai amfani ni ma bana iya jawo wa kaina sai Allah ko wani abin da zai cutar da ni bana iya korewa kaina sai Allah to ballantana wata azaba da Allah zai wa al'umma gaba daya ni wannan ba hannuna yake ba hannun Allah yake sai ku je ku tambayi Allah da kuka karyata shi zai gaya muku kuma ku saurare shi zai kawo muku lokacin likulli ummatin ajal ka gaya musu ya muhammadu kowace al'umma ai tana da ajalinta kowace al'umma tana da ajali kowace al'umma tana da ajali muddatun madrubatun lokaci da aka rubuta aka kayyade mata idza jaa ajaluhum idan dai lokacin su yazo waqtu fana'i a'marihim lokacin karewar shekarun su fala yasta'khiruna sa'a ba a jinkirta musu daidai dan lokaci ko mun karancin sa wala yastaqdimun sannan kuma ba a gabato da su me kake ci na baka na zuba ko me kuke ci na baka na zuba me na gaggauto azaba me na cewa yaushe za a yi ai kowace al'umma tana da lokacinta ai ku jira ku ga abin da Allah madaukakin sarki zai kaddara muku idan lokacin ya zo ba mai iya tura shi gaba kuma ba mai iya jawo shi baya wantaziru ku saurara ku jira inna ma'akum muntaziru mu ma ko muna tare da ku muna saurara sai ce mai
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
bayan Allah ya ce kowace al'umma tana da ajali tana da lokacinta to shi kuma sai sake cewa qul ara'aytum in atakum adabuhu bayatan yaya kuke gani yayin da azabar ubangiji ta zo muku bayatan cikin dare zai iya yiwa Allah ya afko muku azaban nan cikin dare Allah kiyaye mu da masifar dare malam ko ciwo ne kaji ko ko ciwo ne na dare bai da daɗi ciwon dare ai ya fi na ranar muni ciwon dare ji ake kamar ba za a farka ba akwai azabar da an Allah ya ga dama cikin dare kuna kwance kawai sai dai ku ji ta shine bayatan au naharan ko kuma da rana ماذا يستعجل منه المجرمون to meye kuma mujrimai mabarnata suke gaggawa ai maza yasta'jilu min Allah mushrikun mushrikai me suke gaggawa kuka sani azabar ko Allah ya sauka muku da daddare ko Allah ya sauka muku da rana kuka san me zai faru kuka san me zai kai ya komo yanzu malam mutane annabi lutu suna cikin luwaɗi suna rashin kirki suna izgilanci wa annabi lut luwat namiji ya danne namiji ko namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji mugun zunubi kenan da Allah ya tashi turowa sai ya turo mala'ika jibrilu da abokantakar wasu mala'iku suka taho suka kama hanya sai wurin annabi lutu alaihi salatu wassalam da suka je sai suka tarar baya nan ya tafi gona suka je gona suka same shi bawan Allah annabin Allah yana gona yana noma Allahu akbar Allahu akbar annabi a gona annabi lutu a gona yana saran itace a wata riwaya aka ce malam itace yake faskara ya taho da shi ya goya a gadon bayansa ya kawo ya ciyar da iyalinsa wanda mu a yau muna ganin zuwa gona talauci ne zuwa gona ƙasƙanci ne zuwa gona kasawa ne zuwa gona gajiyawa ne to annabawan Allah sun yi noma sun nemi na halal Allahu akbar annabin Allah da, da itace a gadon bayansa suna tafiya waɗannan mutane suka ga annabi lutu da wasu mutane samari matasa kyawawa don su mala'ika jibrilu a lokacin sun yi shiga samari ne matasa sai suka fara izgilanci ya ludu ka kawo mana nama ne yau ya ludu ka samo mana abin tabawa ne yau sai yake cewa mala'ikun ku yi haƙuri a lokacin ma bai gane mala'iku ba ne ya ce ku yi haƙuri Allah ne ya jarabe ni da ƙaumasu mutanen banza ni kuma waɗannan jama'a su Allah ya jarabe ni da su su kuma namiji suke dannewa yana komawa gida kamar da imam bagawi ya kawo cikin tafsirinsa suka zo suka cika gidan suka kewaye suna cewa ludo ya ba su wuri za su yi maganin waɗannan matasan samari ne baƙi kyawawa suka shigo gari baƙin annabi ludo ashe mala'iku ne suna ta leƙowa ta window suna ta leƙowa ta ƙofa kamar za su balle annabi ludo yana cikin damuwa yana cewa ku yi haƙuri yana gaya wa baƙi yana cewa ku yi haƙuri haka mutanen nan suke malamai suke cewa yadda ka san wato dabba ta ga wani abu tana buɗe baki tana ko mutum ɗan adam ya ga wani abu yana buɗe harshe yana kwaɗayin abu yawu yana ɗigo masa yana zubo masa haka mutanen nan na annabi lutu da suka ga waɗannan mala'ikun suke nuna bala'in sha'awarsu da kwaɗayinsu saboda tsawar son su kwanta da namiji yace yanzu ya ku mutane na alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba mutum mai hankali a cikin ku ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi أليس منكم رجل رشيد ya ku mutane na ga yayana mata in za ku aura in dai bukatar bukatar sha'awa ne ku auri yayana mata yayansa mata aka ce ko yayansa ko kuma yayan garin gaba ɗaya duk a matsayinsa na annabi kamar uba ne gare su hunna atharu lakum sun fi tsarki gare ku wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku jama'ata wala tukhzuni fi dhayfi kan ku kunyata ni akan bakina alaysa minkum rajulun rashid babu wani mai hankali a cikin ku da zai hankalta yayi fada wa sauran ya kore ku ku bannin sallama bakin nan in fita a kunya suka ce innaka la ta'lamu ma nurid ai kai ka san abin da muke so ya zaka kore mu قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد annabi lutu ya ce tab ina ma da a ce ina da wani karfi ko kuma zan je in nemo taimakon wasu al'umma ko wani rukunin jama'a masu karfi da za su agaza mu in kore ku sai mala'ika jibril ya ce wa annabi lutu ya ce ya lutu inna rusulu rabbika لن يصلوا إليك يا لوط يا كأنبي لوط karka damu kwantar da hankalinka mu mala'ikun ubangijinka ne lan yasilu ilaik waɗannan mutane ba su isa su iso inda kake ba yanzu kai dai tattara ka fita ka bar gari da kai da waɗanda suke tare da kai suka imani da kai فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد maza maza maza maza fita da kai da wasu cikin wanda kuka yi imani suka yi imani da kai cikin dare kar wanda ya waiwaya shikenan kuma ya tattara ya tafi ya fita yana fita mala'ika jibrilu ya sa fuffukensa fuffuke ɗaya kowane mala'ika yana da fuffuke sama da ɗari shida walahu annabi ya ce ya ga mala'ika jibrilu walahu sittumi'atu junah na ga mala'ika jibrilu yana da fuffuke fuffuke fuffuke guda ɗari shida kowane fuffuke ɗaya idan mala'ika jibrilu ya baza shi haka to ba za ka ga sama ba fuffuken kawai za ka gani fuffuke ɗaya fa idan ya zare a cikin guda ɗari shidan nan in ya buɗe ɗaya yana baza shi haka to ba za ka ga sama ba sai dai fuffuken kawai za ka gani so shi ya saka ya caccako ta ƙasan ƙasan da fuffuke ɗaya a cikin ɗari shida ya caccako ƙasar gaba ɗaya ƙasar annabi ludu gaba ɗaya jama'ar garin waɗanda suke tsiyar sai da aka nuna su sama suna ji suna yin sama suna sama suna ihu suna sama suna ihu malam ba a bar dabbobinsu ba ba a bar awakinsu ba ba a bar kajinsu ba ba a bar komai nasu ba ana fitar da salihan bayin da ke ciki aka yi sama da su sai da aka yi sama mala'ika jibril ya daga su suka ga sama kawai sai ya juya fuka-fikin nan kawai sai suka taho kifar da su shikenan labarin mutanen annabi ludu ya kare ya kamata ne tambaya in ce waɗannan mutane me suka yi aka yi musu wannan aikin na'am me suka yi shirka namiji yake neman namiji to wannan jama'a labari ne da alkur'ani ya bayar na sakamakon al'ummar da suka mayar da namiji yana neman namiji wanda yau a cikin wannan al'ummar an samu da yawa waɗanda suke da wannan ƙazantacciyar ɗabi'a ta namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji kullum abin hauhawa yake ƙaruwa yake musamman a birane musamman a birane musamman a birane amma yanzu bala'in ya tsallaka har cikin ƙauyuka ya shiga to idan kuka ga bala'i yana faruwa a inda kuke ku kokari ku yi wa'azi ku hana ko a anguwa ne aka gane wane sana'a sakina yana irin wannan abin to sai a samu kwamiti a yi kwamiti a unguwa a samu manyan unguwa wayayyun unguwa waɗanda suke masu daraja unguwa a yi musu magana to abu kaza kaza na faruwa a unguwan nan wani zai lalata mana 'ya'ya wani yana zuwa yana wannan al'amari so ya kamata mu je a ɓoye a mutunci a kemance a je gida a falonsa a yi masa nasiha a ce ji tsoron Allah kawai daina a yi ɗaya a yi biyu a yi uku in bai gyara ba kuma sai a san ya kamata a yi da shi amma wannan bala'in zai iya sa wallahi Allah ya hana mu ruwan sama lokacin saukar ruwan ya yi Allah ya rike ruwan amfanin gonan gashi ya tsiro ya ta ƙonewa yana bushewa saboda wannan barnar da wasu ɗaiɗaiku a cikin al'umma da suke aikatawa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da za ta shafe ku ba wanda suka yi zaluncin kadai za ta shafa ba idan bala'i ya zo malam yana gama kowa da kowa yanzu karancin ruwa da rashin ruwa da aka ba a samu stability na ruwa ba yanzu akwai wanda ya shafa bai shafi wani ba ya shafi kowa da mai kwana yana sallah shi ma gonarsa matsala da mai ba da sadaka gonarsa matsala mai karatun qur'ani shi ma gonarsa matsala me takawa da tsoron Allah shi ma yana cikin matsala fajiri fasiki kafiri shi ma yana cikin matsala so idan bala'i ya sauka babu wanda baya shafa shi yasa aka ce in kun ga wani yana aikata barna to ku rike hannunsa azzalimi ana taimakon sa ta hanyar rike hannunsa a hana shi zaluncin hadisi ya zo cikin sahih bukhari sahihi ingantacce wasu mutane suna cikin jirgin ruwa mai zurfin gaske a cikin ruwa mai zurfin gaske suna tafiya mai nisa to jirgin ruwan beni ne matakala matakala ne akwai gidan ƙasa akwai na biyu akwai na uku akwai na sama na sama bayi da matsala idan zai sha ruwa sai ya miƙa kokonsa kawai hannunsa zai miƙa cikin kogi kawai ɗebo ruwa ya ci gaba da amfani da shi da iyalinsa wanda suke ƙasa kuma su kuma suna da matsala sai sun hau matakalar sama sama sama saboda ƙasan jirgin ai duk a lullube ke dole sai sun hau ƙarshen jirgi ta sama shine za su iya miƙo kokon su ɗebi ruwa sannan su daɗa ɗaukar ruwan su tafi su yi ƙasa su yi amfani da shi sai su waɗanda suke da suke da gidan sama a cikin jirgin ruwan sai suka ce a ya za a zo ana jika mana gida ana takura mana kun za ku ɗebi ruwa sai kun zo kun hauro sama kun zo kun shiga ta gidanmu kun bata mana gida su gaskiya ba sa so sai shi dan gasa ya ce to ai ba matsala tunda ana bata muku gida ana kaza ana kaza bari in samu karfe in fasa jirgin ruwan ta kasan gidana in na fasa kaga ruwan ya rinka bulbulowa ni na samu kuma ku samu manzo Allah ya ce misalin wanda yake barna a cikin mutane kenan ya ce yanzu waɗannan masu jirgin idan na saman nan sun yi hankali sai su yi haƙuri da ɓata musu gidan da yake yi ya zo saman ya ɗebi ruwan ya koma shi ya fi musu zaman lafiya fa naja wa najau jami'an ya kubuta su ma su kubuta tare idan kuma suka ce a'a za su kyale shi to shikenan ai shi ma yana da dama shi ma yana ya biya kuɗin jirgi ko shi ma dan ƙasa ne yana da yanci yana da gurin zama yana da komai da komai so in ba su hana shi ba in ya fasa wannan jirgin ruwan zai yi ta bulbulowa kuma za su je su sha ruwa har kuma su nutse gaba ɗaya fa halaka wa halaku jami'an to shine misalin mai aikata barna da yake cikin al'umma ana kallonsa ba a yi masa magana ba yara a gidanku ko a unguwarku kuna ganin su barayi ne amma kowa sai dai a zauna a dandali ana cewa ai wani barawo ne yayi duk kazar da aka duba aka neme ta anguwa to insha Allah shi ya je harbe ta akwai wani fim da aka yi na 'yan wasan kwaikwayo wanda aka yi buga misali da wani yana nan shi shi aikinsa kenan da gwafa a wuyarsa duk inda ya ga kaza ko agwagwa in ya shigo lungu da ya ga kaza ko ya ga agwagwa in ya duba ya duba ya gaba kowa in ya kwance kwance haka ya ja dan wannan bau sai ya buge ta yana buge ta da buhunsa sai ya kifa ta ya jefa ba ruwansa da yanka daman ai ta neman kaji a rasa gawawakin su a ce to ina kajin nan suka shiga ashe akwai mai gyara su sai ya yi budurwa ya je ya nemi yarinya ta aure ya samu ya ce to me take so ta ce a kawai duk abin da Allah ya sauke sai ya ce mata duk kazar da kika ga a garin nan kina santa ko ta uban waye ki gaya mu zan harbo tankawa miki saboda maɓaraci ne to wannan a cikin fukaha ko abin dariya ko wani abu kuma haka ne ana yi al'umma suna yi su jama'a barna tun ta farko da ta yau sunanta mai barna a yi ƙoƙari a gyara a daina barin mutane suna barna a cikin mutane a cikin al'umma don kada su halakar da su to sai Allah ya ce mai kuma
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون a nan gurin Allah ya ce bayan mutanen nan sun sun Allah yake cewa yanzu ba ku ganin azabar Ubangiji idan ta zo muku da rana ko da daddare menene mujrimai mabarnata suke yin gaggawa na cewa Allah ya kawo musu azaba inda gaske ne a summa idza ma waqa amantum bihi yanzu sai azabar ta zo sannan kuma za ku yi imani kalmar asumma tana nufin a hunalika ko a hina izin sai a wannan lokaci ma'ana in azabar ta sauko kuna nan kuna faɗin wannan gatsali da magana ta rashin mutunci sai azabar ta sauka sannan kuma ku ce kun yi imani da Allah fi waqtil yasi a amantum bihi al'ana yanzu sai yanzu za ku yi imani wa qad kuntum bihi tastajilun alhali da kuna isgilanci kuna ainihin wato wulakanta annabawan Allah kuna ƙaryata su sai azabar ta zo sannan za ku yi imani kamar fir'auna ne lokacin da ya fada hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala babu wulakancin da fir'auna bai yi wa annabi musa ba ya ce in gaskiya kake ka kira allah na ka yi maka kaza in gaskiya kake kaza ya ce wa mutanensa musa ƙarya yake har sai da ta kai ga annabi Musa ya kama hanya ya tafi Allah ya bashi dama ya bugi ke teku da sandansa ya wuce ya tafi fir'auna ya bi shi sai da fir'auna ya bi shi yana ganin zai kama Musa ya halakar da shi Allah madaukin sarki ya ce wa ruwa dawo titi ya gani a cikin teku saboda shaidanci irin na fir'auna Musa ne fa ya wuce Allah ya buɗe wa annabi Musa alaihi salatu wassalam tekun nan ya zama kamar kwalta ya tsaga ta ya wuce fir'auna ya biyo da shi da mutanensa da dawakinsa sai yake cewa jama'a sai yace kun ga teku ta bude min ko saboda ni Allah ne ko kun ga teku ta bude min saboda ni Allah ne ko suna a kwarai kuwa a kwarai kuwa ana tafiya ana tafiya sai da Allah ya bar shi ya nutsa tsakiya annabi Musa ya fita shi kuma yana tsakiya sai Allah ya ce wa ruwa dawo inda kake ma ga wanne ne Allah gaskiya wanne ne na ƙarya malam ba sai ga ambaliyar ruwa ba talau talau talau sai fir'auna ya fara shan ruwa ya ce amantu na yi imani na yi imani billazi amanat bihi banu isra'ila da abinda banu isra'ila suka yi imani shine na musa da mutanensa wa ana minal muslimin fir'auna ya ce ya allah yau ni ma ina cikin musulmi shine Allah ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin a sai yanzu da kayi sabo da kayi barna da kayi zalunci kana cikin mabarnata a bayan ƙasa sai yanzu da ka sha wahala ka sha ruwa ka ci ƙasa shine zaka ce kayi imani فاليوم ننجيك ببدنك لتكون liman خلفك aya. yau dai ƙaryarka ta ƙare za mu kashe ka za mu halakar da kai kuma za mu kubutar da gangan jikinka don na bayanka ya zamanto aya ne a gare su sun maƙila lillazina zalamu zuqu azabal khuld Allah ya ce sannan za a ce wa azzalumai ranar tashin alkiyama mushrikai zuqu azabal khuld ku ɗanɗani azaba ta alkhuld azaba mai dawwama azaba yau ta fita gobe ta gobe ta fita jibi ta jibi ta fita gobe hal tujzauna illa bima kuntum taksibun yau ai ba wani abin da aka yi muku sakayya face abin da kuka kasance kuna aikatawa jama'a wannan shine sakamakon dukkan mabarnata duk wanda suka fandare wa ubangiji a bayan ƙasa to sakamakon su je su tarar da irin wannan mummunan sakamako kuma ba su da mai agaza musu ballantana mai taimaka musu wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum mai tambaya na farko yana tambaya ne akan zakatul fitir ya ce malam shi idan ya zo duk shekara in ya zo fitar da zaka sai mahaifinsa ya ce idan ya fitar ya bashi in mahaifin nasa in ya fitar ya bashi shi kuma daga cikin wanda ya bashi mahaifin zai auna shi ma ya sake fitarwa to malam ta mahaifin ta yi
ni ban gane wannan tambayar ba me yake so ya ce zakatul fitri ne zai fitar na'am shi da mahaifinsa na'am to sai ya ce ya fidda iya nasa da na iyalinsa sai ya ba wa mahaifin daga ciki shi Na'am.
mahaifin zai auna ya zai fitar
ma'ana mutum ne yana da shi yana tare da mahaifinsa kenan a wuri guda da zai cire zakatul fitri sai ya fitar da tasa ya fitar da wa Ya- ya- ya- ya ya fitar da tasa ya ba wa me mahaifinsa ya ba mahaifin shi eh, ana nufin ya ba wa mahaifinsa ko ya fitar wa mahaifin ya fitar a- nasan ya ba wa mahaifinsa ma'ana ya ba wa mahaifinsa sadaka Eh, shi kuma mahaifin daga ciki ya fidda nasa shi
kai ya halatta mutum in ya karbi zakatul fitri shi ma ya fitar yanzu kamar malam usman ya fidda zakatul fitri ni ban da shi sai ya bani to ni ma ya halatta da ya bani din ni ma in cire na wa in bayar ya halatta babu matsala amma ni mamakin da nake yi din yanzu a yanayin nan da ake ci mutum yana da halin da zai cire zakatul fitrin ubansa yana raye ba zai fitar wa uban ba sai dai uban shi ya zama shine maciyin sadakar shine abin yake ban mamaki hakan ne yake nufi haka yake yi kenan to Allah ya sauke Allah ya rufa asiri yayi ma'ana babanka almajirinka ko ko ba haka bane ba to Allah ya rufa asiri um, muna cikin a tsakiyar karatu yanzu a mun yi babban bako cikin manya-manyan malamai a garin nan waɗanda alhamdulillahi an san su wajen ba da gudunmawa da karantarwa shine malam magaji umaru na'ibin limamin masallacin juma'a na tasha malam magaji duk shekara dama yana kawo mana ziyara kuma dan uwa ne alhamdulillahi cin malamai da ake amfanuwa da su da iliminsu a wannan gari wajen karantarwa malam magaji al'ummar wannan wuri gaba ɗaya suna maka lale maraba da sannu da zuwa da kuma fatan alkhairi kuma wani abin sha'awa yanzu haka din yana tafsiri a wani gari wallahi ya yanke tafsirin ya taho wallahi dan ya zo ya kawo mana wannan ziyara din so ba abin da za mu ce masa sai dai mu yi masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah madaukin sarki ya bashi lada na mal
wannan ya ce assalamu alaikum ya ce da fatan malam ya sha ruwan lafiya ya ce malam da Allah ina so a koya mini wankan juma'a
wankan juma'a daidai yake da wankan janaba yanda ake wankan janaba haka ake wankan juma'a ruwa za ka ɗiba fari mai tsarki mai tsarkakewa sai ka shiga banɗaki ka wanke jikinka gaba ɗaya tun daga farko tun daga sama har ƙasa shikenan in ka fito sai ka yi alwala sai ka tafi masallaci akwai sabanin malamai wasu sun ce da kayi wanka sai masallaci haka wasu malaman fikihu suka faɗa wasu kuma sun sauƙaƙa suka ce ba laifi da sassafe ranar juma'a ka iya yin wankan ka tun safe ka fita harkokinka ma'aikacin gwamnati ne a'a mai ofis ne a'a ɗan kasuwa ne in kai wankan ka na safe din nan da niyyar na juma'a ne yayi ba sharadi bane ittisaluhu bi salatil juma'a wai dole sai ka sadar da shi da sallar juma'a ba sharadi bane haka wasu malaman suka faɗa Allah musu rama kuma wannan din shine zancen da yafi inganci ka iya yin wankan tun da safe ka tafi harkokinka in lokacin juma'a ka hawa abin hawan ka tafi idan kuma kana da yalwan lokaci in ka gama harkokinka a kasuwa ko a ofis sai ka dawo gida kai wankan juma'a daga nan sai ka wuce masallaci duk wanda kai yayi ana cewa wai in an yi bara a ci abinci ba ba za a yi waye waye ba da sauransu wannan ma dai duk dai ra'ayuka ne cikin ra'ayukan wasu malamai amma zance mafi inganci ba laifi dan mutum ya ci abinci ko wani makamanci wannan ba laifi yayi ba kuma wankansa bai karye ba sannan wankan juma'an ya halatta a iya yi ko da sabulu ma ka samu sabulun ka ka saba ka wanke jikinka tas niyya ne yayi sabulu ba najisa ba ne shi ma mai tsarki ne ma'ana abun tsarkake jiki ne so idan ka saka sosan ka zo ka bi da farin ruwa shikenan niyya ce yayi haka wankan janaban ma a iya yi da sabulu ba abin da ya hana a wanke jikin da sabulu a fi da farin ruwa a ɗaure ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an zo in an zo wanke inda janabar ta taba ai kaga ana sa ƙasa ko kuma a sa wani sabulu ko a zamanin su akwai sabulu a wanke wurin sannan a daɗa wankewa kaga ashe a iya amfani da sabulu ba laifi ba ne saboda wasu suna yada cewa wai duk wanda ya wanka da sabulu wai bai yi ba wai ko in mutum wai da najasa a jikin tufafinsa in ya sa omo ya wanke wai bai wanku ba to wa ya faɗa wa ya faɗa in ka wanke ya wanku in tun da dai ka sa ruwa kuma muzil ne mai kawarwa ne daman me abin da ba a so a cire ainihin najasa din ainihin najasar a cire ta yayi
wanda ya ce malam zan iya yin sallan shafa'i da witiri bayan tarawihi sannan kuma in fito na ta hajjudi
na'am shafa'i da wuturi bayan tarawih ka zo kai tahajjudi za ka iya yi sai dai kuma idan ka zo tahajjudin in za a yi wuturin ba za ka yi ba dan annabi ya ce la witrani fi laila ba a yin wuturi guda biyu a dare daya wuturi biyu a dare daya ba a yi so in kai wuturi daya ya isa ba sai ka yi guda biyu ba wasu malamai kuma suna cewa duk wanda yake so zai yi ƙarin salloli da daddare to idan an zo tarawihin kada ya wuturin sai ya bari a buɗe kenan don shi wuturi marfin sallar dare ne marfi ne na me na sallar dare so sai ya gyara idan ya zo sai ta yin biyu biyu biyu in an zo za a yi wuturin tahajjudi sai ya rufe shi kenan idan kuma ma ya riga ya wuturin babu dalilin da ya haramta bayan mutum ya yi wuturi ya tashi ya ƙara sallah babu hujjar da ta ce haramun ne a yi sallah ana iya yi amma ya za ka yi sai kai ta biyu kana sallama biyu kana sallama ba za ka ƙara wani wuturin ba na'am
wannan ya ce malam ni ne nake bin liman a sallar la'asar ya ce to abin limaminsa ya samu raka a uku da ya tashi zai rama ɗaya ya ramo ɗayan sai yana wasu wasin cewa ya karanta fatiha ya karanta sura bayan fatiha ko kuma bai karanta ba sai ya yanke ya ce to tunda ya yi ragi bari ya karo raka ɗaya sannan ya yi badi da ya yi raka ɗayan sai bai yi badin bai manta ya tashi ya tafi
to da ya tuna sai ya yi idan ya tuna sai ya yi idan kuma ya yi ɗuli ya yi tsawo shi kenan
wannan kuma malam ya ce yana so a masa ƙarin bayani ne akan sallan isha'i ya ce ya samu raka'a biyu na ƙarshe to idan zai cika biyun zai a ɓoye ne ko a bayyane ana kullum ana yin su ya samu raka biyu a sallan isha'i da ya zai ciko biyu
kamar yadda muka sha yin bayani ya samu raka biyu a sallan isha'i kaga biyu ya samu na fatiha zalla ko kenan kenan a zai mayar da sallar da ya samu liman yana yi ya mayar da ita ita ce shi farko a wajensa so idan ya zo biyu din nan dai zai kawo fatiha kadai shine abin da ya tabbata a sunna ya tabbata a cikin hadisi na'am
wannan kuma ta ce aswaki take yi sai ta haɗe diddigan aswaki ɗin ya matsayin azuminta azumi baya karyewa dan an haɗe itace dan itace ba abinci bane kamar mutumin da ya buɗe baki yana hamma sai tifa ta zo wucewa ha sai iska ta kada sai tsakuwa ta wuce bakinsa kawai ya rufe sai ya haɗiye tsakuwar azuminsa bai karye ba dan ai kaga tsakuwa ba abinci bane ko ya buɗe bakinsa sai ƙura ta shiga sai ya haɗiye ƙurar ko hayaƙi sai ya haɗiye kaga asuwaki ba a cinsa a matsayin abinci ko so ba ba ba ba baya karya azumi
mai tambayar ne ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya ya ce malam ya dace idan mutum zai karatun alkur'ani ya yi shi a asirce ko kuma dole ne sai dai a bayyane
mutumin da yake karatun a shin ya dace idan zan yi karatun alkur'ani ya yi shi a asirce ko sai dai dole a bayyane duk wanda kai yayi daidai in sallar dare ne annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fita da daddare sai ya ji sai na abubakar yana sallah shi yana sallah sai muryar tasa ta yi ƙasa ƙasa da yawa ya wuce ta gidansa ka ji bayan Allah fa tsakar dare annabi ya zo yana zagayawa sai ya biya ta gidan Umar sai ya ji Umar shi kuma yana sallah ya ji muryarsa shi kuma ta yi sama sama to da gari ya waye sai ya ce wa Umar kai ka rage kai kuma abubakar ka daga bai na zalika kenan tsaka-tsaki to karatun alkur'ani na tilawa kana da zaɓi ko ka yi a bayyane ko ka yi a ɓoye duk wanda ka yi yayi amma a ɓoyen akwai masu yin karatu a ɓoye kawai sai mutum ya buɗe ƙur'ani kawai yana kallon saka in ya gama sai ya juya shafi wannan ba karatu kake ba sunansa tadabbur kuma Allah bai zai baka ladan karatu ba dole sai bakinka ya motsa kana yi bakinka yana motsawa amma kawai ka bude shafi kana dubawa da ya kare ka juya wannan tunani ne ai kallo kawai kake yi so dole sai bakinka ya yi motsi in ka yi a bayyane ya yi in ka yi a ɓoye kuma ya yi dangane da sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya karantar da mu in sallar dare ne nafila a bayyane idan da rana ne nafila a ɓoye kaga wannan ba matsala ko ya ce kuma mahaifiyarsa ta ce ya yi aure shi kuma mahaifinsa ya ce a'a wai umarnin wa zai bi umarnin wa zai bi to kai mai ra'ayinka eh kaji wani sun ce uwa ko hadisi ya zo a cikin sahih bukhari wani bawan Allah ya ce ya manzan Allah man ahaqu nasi bi husni sahabati waye ya fi cancantan in kyautata zamantakewa da shi kala ummuka annabi ya ce mahaifiyarka ku ji tambayar wa ya fi kamata a cikin iyaye in fi kyautata in fi kyautata zamantakewa da shi ladabi ne da biyayya ne taimako ne agazawa ne menene wace ce da sauransu wa ya fi kamata in yi masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ummuka mamaka sai ya sake cewa summa man sannan kuma sewa ya rasulallah sai manzan Allah ya ce ummuka mahaifiyarka bawan Allah bai gaji bai ƙara tambaya ya rasulallah summa man sannan kuma sewa manzo Allah ya ce summa ummuka sannan na ce maka mahaifiyarka ya kasa hakuri ya ce ya manzo Allah bayan ita kuma sewa sai ya ce summa abaka sannan babanka ya ambaci baba karo na hudu sai da aka ce uwa uwa uwa uba yau kuma uba sai dai haƙuri kenan an sha kawowa a ce wai mutum mahaifiyarsa ta kira shi babansa ya kira shi mahaifiyarsa ta kira shi at the same time to ina za shi zai je ɗakin mahaifiya ne ko zai je turakar baba ina za shi sai tafi gurin uwarsa sai je biya mata bukatar sannan ya dawo to ai baban zai iya cewa yaya na kira ka baka zo ba to sai suka ce sai ya je gurin baban ya bashi hakuri ce baba ka yi hakuri mama ta kira ni ina zuwa da Allah sai ya je gurin maman ya biya mata bukatar ta sannan ya dawo wani kuma baban in ka je ba zai barka ka dawo ba so anan da yana nuna mana uwa ita ce to wannan bawan Allah matsalarsa shine mahaifiyarsa ta ce ya yi aure babansa ya ce kada ya aure to a nan gurin kafin a fifita sai a duba maslaha me baban ya duba me kuma mahaifiyar ta duba in kun lura dai wahalhalun aure da ɗaukar nauyi yana hannun uba watakila shi zai masa kaza zai masa kaza zai nema masa gida zai ba da kayan aure zai ba da waye waye da sauransu ita kuma uwa dai safota ce mai safotin ne kawai ko ba haka bane to watakila uban yana da uzuri bai da hali ba za mu ba da fatawa take mu ce ka bi mahaifiyarka ka je kana faɗa da babanka ba watakila bayi da iko ne watakila bayi da hali watakila yana da uzuri da yana ganin ya kamata sai ka yi kaza ko ka yi kaza ko ka mallaki kaza sannan ka yi so a nan gurin sai a hau teburin shawara ka yi ƙoƙarin ka haɗa su kowa ya bada uzurinsa da dalilinsa sannan sai ka duba me ya kamata ka yi ni yanzu ba zan iya buɗe maka baki in ce maka ga fatawa ta kaza ba saboda ban san me uzurin babanka ba a gaskiya wannan shine jama'a akwai um, akwai akwai wannan akwai wani dan uwa da ya aiko a text message yana tambaya da Allah menene hikimar duk wani abu da Allah ya yi baya cewa ni sai dai ce mu mu muka muku ba zai ce ni na muku ba akwai yana kan yakan ce ni yakan ce mu din sai dai mu din yafi yawa me hikimar hikima ce zahira malamai sun yi bayani yawanci yana cewa mu mu mu malamai suna faɗa cewa kalimatu inna na dinnan ana amfani ne da ita lil mu'azzimi nafsahu ga wanda yake girmama kansa kalma ce ta girmama kai ba wanda ya cancanta kuma ya girmama kansa ya nuna shi shine in ba Allah ba to shi yasa in yazo sai ya ce nahnu qaddarna bainahum yani qaddarna bainahum al-maut mu muka kadarta inna anzalnahu mu muka saukar da qur'ani نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين duk ƙur'ani idan ya zo nahanu nahanu mu muka yi mu muka yi kalma ce da take nuna isa da girman ubangiji hikima shine dan Allah ya nuna girmansa da fawarsa da ɗaukakarsa a cikin dukkan abin da ya halitta wannan ita ce babbar hikima da dalilin da ya sa Allah yake yin haka kamar yadda malaman tafsiri suna yin bayani malaman nahu ma suna yin bayani in sun zo bayani akan waɗannan kalmomi ɗin ya ce kuma Allah yana yin rantsuwa da halittan da ya yi misali kamar a cikin suratul adiyat Allah yana rantsuwa da dawakai menene hikimar da take tattare da Allah yake rantsuwa da halittar da ya yi malamai suna faɗa cewa a cikin abubuwan da ubangiji ya yi akwai abin da ake tambayar me hikima in akwai hikimar a faɗa akwai kuma abin da haka Allah ya ga dama yake yi ba a kuma tambayarsa don me ya yi wataƙila wanda kake da iko da shi kake da fawa a kansa in yi wani abu zaka ce saboda me kai kaza kuma dole baka ansa to shi kuma Allah a sama yake la yas'ala yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun Allah ba a tambaya ce dan me yayi kaza amma kuma mutane su ake tambaya to amma nan din ai akwai hikima malamai sun yi bayani a cikin aksamul qur'an ko iqsamul qur'an babi ne mai zaman kansa rantsa-rantsa da ubangiji yayi na alqur'ani wani lokacin ya rantse da kansa wani lokacin ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse da zamani ya rantse da ruwa ya rantse da bishiya ya rantse da dutse ya rantse da rayuwar dan adam ya rantse da dawaki ya rantse da komai ma cikin abin halittarsa yana iya rantsewa wannan abin da yake nuna ikon ubangiji da tasarrufinsa akan waɗannan abubuwa ɗin da ya halitta shi ya halicce su kuma shi yake da daman ya rantse da su a nan gurin malamai suka ce wata hususiya ce ta ubangiji bai halatta kuma wani mai rantsuwa ya rantse da wani abin halitta ba in ba Allah ba so wannan babi na rantsewa da wani abin halitta babin Allah ne shi kadai yanzu Allah ya rantse da doki wal adiyati wal adiyati dhabha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasadna bihi jama'a duk wannan rantsa rantsa ne da Allah yake wa shams rantsuwa ne wal laili rantsuwa ne wal duha rantsuwa ne wal asri rantsuwa ne la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun rantsuwa ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rantsa-rantsa suna nan da yawa a cikin alkurani da Allah yake wata ya rantse da wannan da wancan kamar yadda muka faɗa so wannan yana nuna cewa wannan hakki ne na ubangiji shi yake wanda kuma ya rantse da wani Allah kamar yanzu wani ya zo rantse da doki ta yayi shirka dan ba a rantsewa da doki ana rantsewa ne da Allah ko da manzan Allah ba a rantsewa kamar wani ya zo ya ce na rantse da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad yana da daraja yana da matsayi yana da kima amma ba a rantsuwa da annabi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shiru so wannan khususiyar ubangiji ne tabaraka ta'ala dan ya nuna cikakken mulki da ikon sa dangane da abin da ya halitta tabaraka ta'ala jama'a kamar yadda muka sani a wannan tafsiri alhamdulillah ana gudanar da shi ne dan amfanar da jama'a a isar da sakon Allah a iya ɗan waɗannan kwanaki gajeru waɗanda ba masu yawa ba kuma kwanakin nan sun tura suna tafiya idan ba ku manta ba duk shekara muna da wasu lakcoci da muke gabatarwa a cikin garin kuma ɗinnan da kuma wajen gari bana dai alhamdulillahi an jajje lakcoci ko wa'azuzzuka da ziyarori wajen gari tun satin farko an je garuruka an je findiga an je an je wannan wancan garin kyambu an je ƙauyen kusa da kyambun nan ka rinka tuna mun mana kai kuma ka yi shiru an je kunji an je gadawo an je amada akwa kenan gona an je tula an je kaltingo an je filiya duk wannan shekara alhamdulillah an je wurare da yawa kusan wuri shida da taimakon allah ko biyar aka ji an je general hospital an je gombe state university duk Allah ya yi albarka cikin waɗannan kwanakin duk an je ji alhamdulillah an je an yi ziyara an yi wazi to saura ziyarori na cikin gari da aka saba ana yi mutane suna ta bukatu da yawa to gaskiya ba za mu iya biyan bukatar kowa a je ko kofar gidansa ko kuma unguwarsu mun san ana da bukata to shi yasa banan sai muka yi dabara muka raba wa'azuzzukan masallatai uku wani sabon samfuri ne aka idan kuma mu takaice al'amura kuma mutane su samu wurin halatta sosai masallatai guda uku akwai masallacin fada can inda muke tafsirin yamma akwai masallacin fuloci nan akwai kuma masallacin can hanyar jauro tukur garin alkali waɗannan masallatan kun lura kun ga gabaɗe su suke rike da garin wancan a can gabar wannan a dama wannan a hagu kaga balance kenan so insha Allah ta'ala da taimakon Allah da kuma yadda da izinin su masu masallatan sun ba da dama ga wannan kwamiti na tafsiri um, center for islamic development ana gudanar da wannan tafsiri a ƙarƙashin wannan center ɗin kamar yadda aka saba sai dai har yanzu ba su samu ba su samu bana suka liƙa ba center for islamic development kumo CIDK kenan so insha Allah ta'ala gobe za a fara wata lecture ana gayyatan kowa da kowa wanda za a yi a masallacin juma'a na fuloti insha Allah gobe da karfe hudu kamar yadda aka saba ana gayyata kowa da kowa za a je wannan lecture za a yi takenta shine taɓarɓarewar tarbiyyar matasa me sababin lalacewar tarbiyyar matasa gobe insha Allah ta'ala da karfe hudu za a yi bi'iznillah lakca ta biyu ko wa'azi na biyu shine wanda za a yi shi ranar juma'a jibi kenan shi ma da la'asar a masallacin a fada inda muke tafsiri kenan mai taken alaka tsakanin matasa da yanar gizo-gizo intanet da facebook da tugo da twitter da sauransu ma'ana matashi musulmi matashi musulmi yaya ya kamata ya amfana da email ɗinsa yaya zai yi yaya ake bude email yaya zai amfana yaya zai yi da'awa ya zai magance makircin masu makirci da ke cikin email da facebook yaya ake da tugo illolin tugo illolin facebook illolin da ke cikin twitter da sauransu da su youtube waɗannan social networks da ake amfani da su yau da gobe su ne za a tattauna a kai so lakca ce da za ta yi bayani akan zamananci zallarsa da yadda mu musulmi matasa ya kamata mu ba da gudunmowa mu amfani yanzu kun ga wannan karatun da ake kamar yadda aka muku bayani wannan sautul islam wannan sabuwar kwamiti da aka bude sautul islam forum allah ya musu albarka yanzu suna sa wannan karatun duk duniya kowa yana gani duk duniya duk wanda yake so da ya yi laikin ko yana shiga zai gani yara ne samari matasa amma wani abin ilimi ne dole sai ka koya kana bude youtube ɗinka da kayi klikin zaka gani da na mata da na maza da na audio da komai so yanzu mutum yana amerika yana da wayarsa ko yana da kwamfutarsa kudin zai zauna ya saurari karatunan tafsirin nan komai da komai da sautin da komai watakila ma ya fi ka ji sosai to kaga wannan ci gaba ne Allah ya saka musu alkhairi ya musu albarka to za a tattauna akan waɗannan abubuwan insha Allah ranar juma'a da yamma a nan masallacin mai martaba lamido ako Allah ya saka masa da alkhairi sai wannan wanda zai gabatar dan uwa ne lecturer a jami'ar a jami'ar a jami'ar Gombe State University Ustaz Abdallah Abubakar Lamido wanda shi zai gabatar sannan sai ni mai magana kuma zan masa ta'aliki insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda former MSS a N Amir kenan Amir na MSS na Najeriya gaba daya National Amir wanda kun riga kun san shi sai rana ta uku ta ƙarshe shine lecture da za a gabatar ita kuma ta shafi wato shi'a da shi'anci kun san Allah ya jarabe mu a wannan kewayen shi'a ta shiga tana rarakar al'umma shekaran jiya din nan aka kawo mun kukan wani wani gari a nan shi ma wai gamawa shi ma yana nan in shi'a sun yi kaka gida sun baje kolin su ƙauyuka suke shiga akwai dan uwa da a nan garin yake cikin mahadata qur'ani da ake da su a nan da malamai masu karantarwa yana zuwa yana tafsiri a gurin akwai ranar da ya fito suka zo suka tsare shi tsakanin a cikin daji suka tsare shi da sanduna saboda ya yi magana akan shi a za su rarrabke shi wallahi tallahi jiya ɗin ya zo yake gaya mu me yasa zai yi magana akan shi a yace abin da ya karanta ne in kashe shi za su yi sai dai su kashe shi a gurin fulani yara fulani suka ce kai dalmo yan dillo wallahi malam ba fulatani mai kiwon shanu kaji yana durawa abubakar ashar nan muka kawo muku labarin filiya nan muka kawo muku nan kuma wallahi malam akwai ɗaiɗaikun ƙauyuka a nan gurin da shiyan tana nan ta yi kaka gida muna nan muna zaune muna wani bai iya ba wani ya iya wani ni ba zan bi wani sallah ba ni ba zan yi wani ne ba ga ƙauyukan mu na an gama da mu wallahi idan suka gama da ƙauyukan na rantsi da Allah birnin sai ya gagare ku so wannan wani secret ne daga muku shi'a suna nan suna rarakar ƙauyuka sai ku san dabarar da za ku yi mu rinka tura mutane su zauna a gurin a ɗauki nauyin su ana biyan su albashi a tura malami ya je ya buɗe makaranta yana karantarwa a biya shi a wata kuma a yawaita sa wa'azzuka ana zuwa irin wannan ƙauyukan a daina kullum wa'azi a cikin gari a rinka shiga ƙauyuka wani ƙauyen sai an tsallaka ruwa a je wallahi zuwa suke su ɗauki mutum su aje shi ni na san suna da program ɗin da sai a je a ɗauki mutum a ajiye shi a ƙauye ka san me za a yi sai a haɗo shi da injin markaɗe ina injin irin markaɗe ɗin nan ƙaramin nan da ake murɗawa shi za a kai a kafa masa a ƙauye je yana karɓar naira biyar naira goma yana yin markaɗe wa mutane amma dan ya yaɗa wannan aƙidar a yanzu haka akwai wanda na sani ba ɗaya ba ba biyu ba akwai waɗanda ake ba su kura ta ruwa kurar ruwa za a yi masa jarin ruwa a sai masa kura da wannan robobin ruwan a bashi yana turawa yana zuwa yana samun abin da zai ci kuma yana dan kaiwa sadaka wa malaman sana'a suke akwai wanda za a sama masa karantarwa akwai wanda za a sama shigar da shi local gamma akwai wanda za a sama masa ya shiga gari ya shiga fada akwai wanda za a suna nan suna dabarun su dan su koya mutane la'antar Abubakar da Umar da Usman so wannan matsala ta shi'a ta sa dole muka shirya lakca mai kwari wa'azi da za mu fara bubbugawa tun daga nan kafin a fara tsallakawa ƙauyuka kuma ba za a daina ba za a yi ta yi in mai barna ji ya tallata barnarsa mu ma za mu je mu yaɗa gaskiya in ya so sai a ba mutane kuma damar abin nan to za a yi wannan lakca ne mai taken kamar haka wato alaka tsakanin ahlul baiti da sahabbai kun san suna ta rarata ahlul baiti ahlul baiti ai ahlus suna ai ba sa san ahlul baiti kuma ana ganin ahlul baitin nan ba sa shiri da sahabbai an kafirta sahabban to me wai alaka tsakanin ahlul baiti da su sahabban sannan da gudumowar da suka bayar sannan kuma da illolin zagin su sahabban da kuma gudumowar da sahabbai suka bayar wajen ciyar da addini gaba da kuma hukuncin zagin su da la'antarsu su malamai masu gabatarwa akwai ustaz ibrahim musa jeti malam jaro tukur kenan ɗaya daga cikin ɗalibin jami'ar islamiyya da kuma imam adam bajoga da kuma ɗan uwa malam suleiman shagamu wancan kuma da akwai ɗan uwa malam ahmad awal ahmadi duk ɗaliban jami'an nan da muke da sunanan garin insha Allah ta'ala da sauran malamai kuma na na kungiyar izala waɗanda za a yi duk ta'aliki tare da mu da su gaba ɗaya za a haɗu za a yi ta'aliki insha Allah ta'ala so waɗannan su ne program da aka shirya na wazukan cikin gari muna fatan yan za su ba da cikakken haɗin kai don Allah mu haɗu don shine the last not the least gobe insha Allah ta'ala a masallacin Fuloti sannan ranar Juma'a a masallacin Fada sannan ranar Asabar a can masallacin garin Liman insha Allah ta'ala kenan daga gobe jibi gata kenan in Allah ya yarda kuma ranar Lahadi za a rufe tafsirin kofar Fada insha Allah ta'ala da yamma kenan kamar yadda aka saba shi ma muna gayyatan kowa da kowa kamar yadda aka saba din mu je mu rufe gaba daya da kuma na matan aure da shi ma wannan din insha Allah ranar Lahadi za mu za mu ɗauko igiya mu ɗaure kuma sai baɗi insha Allah jirgin Kano zai tashi kenan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته